إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكان وتا شاتقوس غوتا جماد الأولى shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da sha biyu ga watan sha biyu shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala wancan sati da ya gabata yan uwa idan ba a manta ba muna nan dai a cikin alfasul khamis ne inda malam yake mana bayani game da madakhilu shaitan mashiga da shaitan yakan yi amfani da ita wajen halakar da dan adam wanda malam yana jero mana su ne ɗaya bayan ɗaya har mun zo gaba ta a bakwai shine abin da inda malam yake mana bayani game da girman kai idan ba a manta ba malam yana tattaunawa ne game da anwa'ul mutakabbirina nau'i nau'i na masu girman kai kowanne dan adam akwai abin da ke tunkuda shi ya sa shi ya ga ya taka wani matsayi ko ya samu wani abu na musamman ya wa sauran ƴan uwansa musulmi girman kai malam ya kawo mana abu na farko shine matsayi da mukami ko mulki da mutum kan samu wannan yakan sa shi girman kai abu na biyu shine a kyan jiki akwai kyan jiki shi ma wanda malami mana bayani game da shi sannan abu na uku ƙarfi akwai wanda yake yin girman kai da saboda yana da ƙarfi ba mai bayani akan kyan jiki ba abu na biyu shine kuɗi eh kuɗi shine na biyu abu na uku kuma shine ƙarfi za mu tashi abu na hudu insha Allah ta'ala malai cewa minan nasi mai yatakabbaru bi ilmihi daga cikin mutane akwai wanda yake girman kai saboda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ilimi aka ce ilimi ana nufin ilimi na sanin Allah maɗaukakin sarki don ilimin sanin Allah maɗaukakin sarki shine babban makami da zai taimaka wa mutum wajen sanin Allah maɗaukakin sarki da kuma ƙasƙantar da kansa a kan sauran bayi to amma ilimin da yake na sanin duniya wannan ba ilimi ne da yake taimaka mutum wajen sanin Allah maɗaukakin sarki ba ilimi ne da yake taimaka mutum wajen ya san duniyarsa ya kuma nemi duniyarsa ta hanyar da ya kamata ya same ta amma ilimin addini ku kaga ilimi da zai koya maka sanin Allah da hanyoyin da ya kamata ka san shari'ar Allah da kuma hanyoyin da ya kamata ka gudanar da su to kaga irin wannan ilimi shi ya fi cancanta ma abucin sai san Allah maɗaukakin sarki ya gane Allah maɗaukakin sarki shi ne mafi girma babu wanda yake gogayya ko tarayya a cikin girman Allah maɗaukakin sarki malai cewa haza irin wannan ajdaru bihi ayyu samma jahilan ya fi cancanta ya kamata a kira shi da jahili ba mai ilimi ba li'anna ilma saboda shi karatu ko ilimi na addini illam yazid sahibahu tawadu'an wa khashya idan har bai ƙara wa ma'abocinsa tsoron Allah maɗaukakin sarki ba bai ƙara wa ma'abocinsa ƙasƙantar da kai ba falaisa bi ilmin nafi'an malaice falaisa bi ilmin nafi'in to ba ilimi ne wannan mai amfani ba fal ilmu ilmani ilimi kashi biyu ne ilmun alal lisani akwai ilimin da yake akan harshe kawai ilimin da malai yake nufi da ilimin da yake akan harshe shine ilimin da mutum zai san farilla da shi ya san nafila ilimin da zai san shirka da shi ya san tauhidi ilimin da zai san sunna da shi ya san bid'a ya san daidai da ba daidai ba ya san halak da haram wannan shine ilimin da yake akan harshe wa ilmun fil qalb akwai kuma ilimin da yake cikin zuciya malaiti fa ammal ilmu alladhi ala lisani shi ilimin da yake akan harshe fa huwa hujjatullahi ala khalqihi shine hujjar Allah madaukakin sarki akan bayinsa shine ilimin da ne mana bayani yanzu wa ammal wa ammal alladhi fil qalb amma shi ilimin da yake a cikin zuciya kuwa fa huwa al khashya shine tsoron Allah madaukakin sarki me yake nufi da tsoron Allah maɗaukakin sarki shine amfani da ilimin da ka sani akan harshen naka da ilimin da mutum zai san shi a aikace ya sha bamban da abin da yake aikatawa to wannan ba ilimi ne mai amfani ba shi yasa za ku samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bashi ilimi amma kuma yana ƙaidin yana ƙayyade ilimin da ilimi mai amfani اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا الدعاء تسنن يأتي النبي إرادة أمن تسأرة ثبت أغريش سنن النبي إرادة أمن تسأرة ثبت أغريش أنا نمن سأرين دي إلمين دباشد أمفاني اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ina fata an fahimta kun ga can ya ne ya roki ilimin da yake mai amfani nan kuma ya nemi tsari da ilimin da bashi da me bashi da amfani malamai suka ce akwai bambanci tsakanin ilimi da karatu karatu shine mutum ya san abin da da bai sani ba ya ƙara akan da abin da ya sani wannan shine karatu zaka samu mutum ya tara karatu da yawa na addini ya san wancan littafin ya sauke wancan ya haddace wancan yayi kaza yayi kaza to amma abin takeici da abin mamaki sai kaga duk abin da ya sani da abin da ya karanta sun sha bamban kuma da ɗabi'ar da yake aikatawa kaga wanda mai karatu kenan amma mai ilimi shine duk kankantar abin da ya sani sai ka ganshi a cikin aikinsa wannan mai ilimi kenan Allah madaukakin sarki ba mu ilimi ba karatu ba saboda haka ilimi shine mutun ya san abu kuma ya kokarin aiki da shi shine abin da malaki nufi da al-khashiya anan wajen al-ilmu ala lisan kuma shine mutun ya san abin kawai sanin sa daban aiki da shi daban shi sa kalubale na farko shine ka sani babban kalubalen da yafi wannan kuma shine kai aiki da abin da ka sani ina fata fahimta to kalubalen kuma da yafi kowanne wan yafi kowanne kuma karfi shine kai abin da ka sani din kuma dan Allah kaga wannan kuma shine mafi hatsari eh bayan ka sani kai aiki da shi to kuma lokacin da kake aiki da shi dan wa kai shine in dan Allah kai to shikenan ka tsira in kuma kai ne dan mutane ko dan ayabe ka ko dan a ce ka sani ko abin da ya kama da haka to kaga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kasance wani lokacin magon da jahilin da kai shi bai sani ba ya nasa da dan sauki-sauki akan mutumin da ya sani kuma yake irin waɗancan abubuwa Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon ilimi da kuma amfani da shi malai ce wa an usamata ibn zaid radiyallahu anhu malai ka mana hadisi daga sahabi usama dan zaid Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallam shi usama dan zaid ya ji annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya kuli yana cewa yuja'u bir rajul yawm al-qiyamati za a zo da wani mutum ranar tashin al-qiyama fayulqa fil nari ajefa shi cikin wutar jahannama fatandaliqu aqtabuhu sai kayan cikin sa duk kayan cikin sa sun zazzago su fito daga cikin cikin sa saboda bala'in wuta eh kayan cikin sa gaba ɗaya sai su fito fayaduru biha kama yaduru al-himaru biraha sai rinka zagaye yana kewayawa yana kwabo a waje guda da wannan kayan cikin nasa yana jansa a ƙasa yana zagaye waje guda kamar yadda ka san jaki yana zagayawa da irin dutsen da ake nika da shi irin dutsen nika na mata haka wanda ake gogawa to da sukan ɗaura dutsen da yake goga abin ko yake jan abin sukan ɗaura jaki ya rinka jansa saboda shi jaki ƙarfinsa ba irin na mutum bane ko to zai rinka taimakawa a yi aikin da wuri wajen nikan alkama ko abin da ya kama da haka to yadda jaki yake zagayawa da wannan dutsen wannan dutsen da yake ƙasa kuma yana nike abin da aka ɗora tsakanin dutse da dutse to haka wannan zai rinka zagayawa a cikin wuta da kayan cikinsa e shi da ke ɗora masa dutse ne shi kuma wannan kayan cikinsa ne a jikinsa yake jansa a cikin wuta ga fitowar kayan ciki ga shi kuma a cikin tsakiyar wutar jahannama yana kewayawa da su saboda wannan bala'i da ke ciki da azabar da ya shiga ciki fa yaquluna fa yajtami'u ahlun nari alayhi sai yan wuta su zo su tattara a kansa eh ka san labarin ba kadan bane shi kansa dan wuta duk wanda wanda ya shiga cikin wuta babu wanda yake cikin kwanciyar hankali duk kankantar azabar da za a yi mutum inda mutum yana cikin wuta yana cikin bala'i da masifa to amma duk yan wuta sai su bar abin da suke sai su tattara a wajen wannan mutum shi bai irin wannan abin saboda bala'in da yake ciki ya fi nasu fa ya ƙulu na sai su ce masa ai fulan ai yawa ne ma sha'anuka me ya same ka me ke faruwa haka alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar shin ba kai ne a duniya akramaka Allah ba ba kai ne malam wani ba ba kai ne shehi wani ba ba kai ne kake umartan mu da alkhairi a duniya ba kana cewa mu aikata kaza mu yi kaza mu yi kaza wa tanhana 'anil munkar kana hanan mu daga munkari kana cewa mu daina kaza mu daina kaza ba kai bane wannan malamin namu fa yaqulu sai ce eh ni ne amma abin da ke faruwa shine kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati na kasance ina umarta ku da kyakkyawa ne ni kuma bana yi ina fata an fahimta wa wa anhaakum 'anil munkar sannan ina hanunku daga munkari wa atihi ni kuma sai in je in zake wannan munkar kun ga ya zama to a ta'amuruna nasa kenan ko a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitab Allah ya ce afala taqiluna yanzu kai sai kai da kaje karin umartan mutane da alkhairi ku yi sallah ku yi sada zumunci ku yi gaskiya ku yi kaza kai kuma kaje karin kan kishiyar abubuwan da mutane suke Allah madaukakin sarki ce ba ku da hankali ba ku tunani ne ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'aluna ya ku waɗanda kuka yi imani dan me za ku je ku rinka faɗar abinda ku ba ku aikatawa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ɗaya daga cikin annaban Allah ya ce ba na nufin na rinka saba muku abin da ni nake umarta ku daga shi shi sa wani daga cikin ɗaya daga cikin magabata yake cewa duk lokacin da ya tuno waɗannan ayoyi guda uku da na karanto mana su yanzu sai ya ji kamar ya daina wa'azi sai ya ji hankalinsa ya tashi waɗannan ayoyi guda uku saboda hujja ce akan masu karatu akan masu karantarwa eh dalili ne babba akan masu karantarwa da masu wa'azi ba abin da ake nufi shine mai wa'azi zai zamto kuma wani mala'ika ko kuma wani annabi ba ya saɓo kwata-kwata ba wannan ba haka mane duk wanda ba annabi ba ko ba manzo ba zai yi saɓo to amma lallai ne duk mutumin da ya siffanci da wa'azi duk mutumin da ya siffanci da karantawa ya zamto daban da sauran mutane ya zamto yana da bambanci da sauran gama garin mutane me yasa zaka ga ido ya fi yawa ne akan mutumin da yake malami ko abin da ya kama da haka yanzu mutumin da yake shi ba malami bane sai ya tashar holiyarsa a duniya sai ta abin da gara babu wanda zai sa masa ido amma malami idan ya ɗaya daga cikin goma abin da wancan yayi sai duk unguwarsa ta ɗauka sai duk gari ya ɗauka haka ne me dalili idan wancan yayi haramun ne wannan ma yayi haramun ne amma me yasa na wancan yafi zafi saboda shi wannan mai umarni ne ayi haka ne mai hani ne a bari to amma kuma sai je yake aikatawa to shi sa abin sa sai yafi zafi to Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa mala ya ce wa kai muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslimu suka fitar da shi mala ya ce wa kaifa yusamman rajul aliman ta ma za a ambaci mutum malami masani wa bihi afatul kibar bayan yana da cuta ta girman kai a cikin zuciyarsa wa qad qila ɗaya daga cikin masana wanda yake mawaki yake cewa ya ayyuhar rajulul muallimu ghayrahu ya kai mutumin da kake sanar da waninka kake karantar da waninka hallali nafsika kana zatta alimu yace ina ma da kanka ka fara karantar da wannan abin da kake karantar da wani ina ma waninka ka fara sanar da wancan abin da kake sanarwa din tasifu dawa'a kana siffanta magani libistiqami wa dhibbana ga ma'abucin rashin lafiya da wanda yake a cikin mummunan hali ka siffanta masa magani ka ce ga halin da zaka ba kai ka fita kai ma ya sihu bihi wa anta saqimu dan ya samu lafiya shi wanda kake siffantawa magana amma wa anta saqimu kai kuma kana cikin rashin lafiyar baka siffantawa kanka ba ibda a sai ce wa taraka tuslihu bir rashadi uqulana wannan zaku babu shi ana ku ko to mala ya tsallake shi amma dai baitocin yadda suke akwai wannan daga wannan wanda na karanta na bisi wannan shine na uku wa taraka tuslihu bir rashadi uqulana ko da wushe za a ganka kana ƙoƙarin shiryar da hankulan mutane ta hanyar gaya musu abin da ya dace da abin da bai dace ba abadan ko da yaushe wa anta minar rashadi adimu amma kuma kai shirye ka kasa samunta sai ce ibda bi nafsika me zai hana ka fara da kanka fanhaha an ghayyiha ka hana kanka batanta da abin da ba daidai ba fa idan tahat anhu idan ka gama yi da kanka fa'anta hakimu to lalle ka zamto mai hikima kenan babban mai hikima yace fa hunaka yuqbalu ma taqulu wa yahtadi to anan idan ka fara gyara kanka ka zama mutumin kirki yace yuqbalu ma taqulu duk abin da kake ga mutane sai kaga suna karba sai kaga suna yadda da abin da kake faɗa wa yahtadi bil qawli minka wa yuqbalu at-ta'lim sai kaga kuma ana shiriwa da zattutukan da kake faɗa duk abin da zaka faɗa mutane suna shiriwa da su kuma yuqbalu ta'lim ana karbar wannan karantawar da kake yace la tanha an khuliqin wa ta'ti mithlahu kada ka je ka ranka hana aiki kai kuma kana zuwa da makamancin abin da kake hanawa arun alayka idza fa'alta azim abun kunya ne babba a gare ka ka hana abu kuma aje a kai kana aikata shi Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan babban abin da yake karantar da mu shine lallai duk mutumin da yake sha'awar dalibta ta ilimi ko hanyar malinta to lallai akwai aiki babba a gaban sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne malami na farko shi yazo da addinin gaba daya shi sa za ku ga dukkanin halayensa da ɗabi'unsa da mu'amalarsa gaba daya abin koyi ce gaba ɗaya abin da ya zo da shi da abin da yake aikatawa ba su sha bambam ba shi sa da aka tambaye na Aisha ya halayen manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam ita ce halayensa ina menene alqur'ani ina fata an fahimta halayensa sune alqur'ani to haka ake so duk wanda zai dau hanya irin ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi kokari iyakacin iyawarsa ya hau kan hanya ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin addininsa da mu'amalarsa da ɗabi'unsa mu'amalarsa da kowa da kowa ya kasance ya yi ɗabi'a irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam daidai gwargwadon ikonsa Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa na'am fa hunaka wa yaktaji wanda na karanta shine yake a cikin nuska din muhaqqaqa shine didi fa hunaka yuqbalu ma taqulu wa yahtadi amma shi ma wani abin da karanta yana da ma'ana fa hunaka tu'zaru ma'ana idan ka fara aiki da abin da ka sani din kaga anan za a yi maka uzuri ko in wa'azta idan kai wa'azi wa yuqtada kuma sai ai koyi da wa'azin naka kusan din ma'anar sa ɗaya ce malai cewa minan nasi daga cikin mutane mai yatakabbaru bi jamalihi akwai wanda shi kuma abin da ke sa shi girman kai shine kyan jikinsa eh Allah madaukakin sarki yayi shi kyakkyawa ko yayi ta kyakkyawa idan ta kalli sa'annan ta tsare kunta sai ta ga duk babu wanda ya kai ta kyau ko babu wanda ya kai shi kyau to wannan sai ga yana da wata miza da sauran yan uwansa ba su da shi sai ya rinka daga musu kai ya rinka musu girman kai wa husni suratihi da kuma kyakkyawar surarsa malai ce wa hadha aktharu ma yakunu fi nisa irin wannan galibi yafi kasancewa mafi yawanci yafi kasancewa a cikin mata dan galibi mata su suka fi damuwa da kyau ko yawwa ka zan cewa kyakkyawa ce wacce kyakkyawa ce amma kai namiji na ranka da wani kyau namiji inda kana da kuɗi ba kana da kyau ba yawa musamman ma a wannan zamanin eh duka je ka gama kwalliya ka gama abin nan ɗinka mutum ya fi ka kuɗi shi kenan ba haka ba ne yawwa to amma kaza ana kyakkyawa kaza da kaza to mata kenan eh mata kenan to shine sai mala ce wannan galibi ya fi karkata zuwa ga mata ita ce idan ta ga duk cikin tsare kunta babu kamarta duk inda ta wuce sai ido ya dawo zuwa gare ta a cikin mata ƴan uwanta majancanta ake to sai ga tana daga kai eh sai ta ga tana daga kai idan ma namiji je sai na san ta sai ta ce kai kamar kai kace kana sona me yasa wa ita ta daban ce ma'ana ba irin ka ne sai sai sana san ta wanda ya fi ka ne ina fata an fahimta to irin waɗannan abubuwan a su malaki mana ishara zuwa gare su malai ce walau aqalatil mutakabbiratu da a ce irin wannan matar da take girman kai da kyan da Allah ya bata za ta hankalta ta gane cewa bi jamaliha da kyanta la'alimat da za ta hankalta da ta gane cewa annal jamala shi kyau min nasibi dud na daga cikin abin da yake rabo ne na tsutsa an gane ma'ana kyau rabo ne da Allah ya bawa hatta tsutsa ba dan ka kalli tsutsa da kake kyankyami ka kalle ta da kyau za ga jikinta sheki yake shining yake in ka kalle ta ba haka bane yawa shi sa ba yake cewa akwai kyan dan miciji ko ga kala dan miciji ya dan miciji yake in ka taba ganin shi kalli jikin sa yake yi ba haka bane amma kuma kaje ka dauke shi ka gani yawa to shine malai sai shi kyau na ɗaya daga cikin rabon da hatta tsutsa ma Allah madaukakin sarki ba ta tsutsa dai ai kyamata ake yi idan mutumin da yaje ɗakin sai ga tsutsayen sai ji sai ji tsiga jikin sa ta tashi babu daɗi eh saboda tsutsa galibi inda aka fi samun ta sai inda yake shadda ne ko inda ake zubar da bola ko wata kazanta to wannan kazanta ita ce kuma ta cikin ta jikin ta tsutsa take fita to wannan tsutsar Allah ba ta kyan jiki in dai kyan jiki wani abu ne ita ma tsutsa sai ta fanka ma kenan ko shine abin da malai yake nufi walau takhayyalat surataha fil qabri malai ce ita wannan mai jiji mai jiji da kai da kyan da Allah ya bata inda a ce za ta suranta jikinta za ta hararo yadda jikinta zai kasance fi qabriha idan aka sata a cikin fil qabri idan aka sata a cikin kabari ba'da ma akala dudu luhumaha bayan tsutsa ta cinye naman jikinta gaba daya wa man khariha aw aynaha ta kwakule idanuwanta wa man khariha ta cinye wannan abin din karan hancinta duk naman da ke kan karan hanci an cinye sai kasance kawai sai ƙwarangal ɗin hancin gaba ɗaya duk wannan dogon hancin da take da shi da yake ruɗata idan da za a ɗauko mata hotonta a lokacin ta ga yadda za ta zama ko kuma a ɗauko mata hoton wata irinta da sai ta ɗora hannu a kata yi kuka saboda me saboda za ta ga duk wannan dogon hancin babu sai me sai ƙwarangal kawai sai ramukan hancin kawai babu lar'at manzaran mur'iban mukhifan malaci da ta ga abin ganin da yake abin tsoratarwa abin firgitarwa malai ce bal innal jamala fi dunya bar ma shi kyau a duniya al'amarin sa yadda yake mu'arradun lil afati wal amrad abu ne da abubuwan ki da rashin lafiya kala kala suna bujuro masa idan ma Allah ya baka kyau ko ya baki kyau to akwai abubuwa da dama da za su iya zuwa su bujuro wakin kuma su tafi da kyan su tafi da shi ko cuta ko rashin lafiya ko wani haɗari mutum kaga mutum kyakkyawa ne ko kyakkyawa ce amma sai wani abu na ƙono wuta sai ta lalata mata fatar jiki ba haka bane amma duk ba wannan akwai tsufa ba haka bane akwai tsufa kalli yarinya da take shekara 18 ko shekara 20 tana ji da kyau duk unguwar su da ita ake ji wajen buga misali da kyau ba ta shekara 40 zuwa 50 zuwa 55 ka je ka ƙara garinta ina ba ta an fahimta yawwa in ta ce ma ta yi kyau in tana gawa jikokinta labari ta yi kyau sai ta rinka dariya a hakan yanzu yanzu gwaggo a haka ba haka bane suna mamaki yanzu gwaggo a haka kin yi kyau saboda nan din ta fara mokadewa fata ta fara tattaruwa a goshinta haka nan din ta idan ta fara sakkuwa duk babu kyau gaba ɗaya babu to kyau a duniya haka yake kyan da baya tafiya yan uwa shine kyan lahira eh ka shiga aljanna a matsayinka na mai kyau shine kyan da baya gushewa baya tafiya har abada kuma wato shi daɗi na da kyan lahira ‘yan uwa ba faka canzawa yanzu misali duk yadda muke ɗan da ba haka muke bada wanda yake shekara 60 ya san lokacin da shekara yake shekara 25 ba haka yake ba wanda yake shekara 40 ya san lokacin da yake shekara 15 ba haka yake ba ba haka ba ne amma shi a lahira kyan ‘yan lahira kullum yadda yake a haka yake sai dai ya ƙara ƙaruwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace akwai wata kasuwa da za a je a ci ta ranar juma'a ɗan aljanna ne za mu je mu ci kasuwar ranar juma'a insha Allah ta'ala idan muka je muka ci kasuwar muka dawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace akan hanya akwai wasu irin tudu haka kamar tarin yashi to tarin yashin kawai na turare ne turaren almiski ne irin an tara shi kawai irin tashi yake haka yana bebe jikin aljanna yana shiga jikinsu an shi ne kawai yake tashi idan suka je suka abin da su suka dawo idan sun dawo wajen matayensu matayensu tawa suke ba su gane su ba saboda sun ƙara kyau sun ƙara haɗuwa sai ai dama ko dama kai ne wani sai wallahi ni ne ai ban gane ka ƙara kyau sai shi ma ya ci mata yanzu ni ne na ƙara kyau ko ke ke ma daga kin ƙara kyau ai ina ba ta fahimta haka kyan lahira ke amma kyan duniya ina wani kin ma yake a duniya musamman mu da aka yi mu bagakin fata ina kake ina ina kake da wani kyau ina fata an fahimta yawa saboda haka a kada wanda ya sake wani kyan jikinsa ko kyan fatarsa ko kyan kazaɗinsa ya ruɗe shi ji cewa zai wa 'yan uwansa gadara da kyau ko abin da ya kama da haka malai ce fakan min maradin nawa ne daga cikin cuta tarakal jamila ta shawaha ya tafi da kyan ya kyale kyakkyawa shawaha a matsayin a cikin mummunan hali shine shawaha a cikin mummunan hali babu kyan gani walfatina ya kyale alfatina irin macen da take fitinar mutane wacce duk lokacin da ta wuce sai an kalle ta cuta na wace ta zo ta kyale ta nakara a barki yanzu babu ruwan kowa da ita fayanfiru min hannasu ba'ada ma kanu yatalahafuna ala ru'yatiha sai kasance yanzu mutane gudunta suke bayan da kuma ribibi ake wajen kallanta ribibi ake wajen aje inda take yanzu kuma kowa ba ruwan sama da ita wannan duniya kenan haka duniya take dama duk wani abin da kake ji da shi kana takama da shi wallahi dan uwa na wata rana sai ya gushi ko menene babu wani abin da yake dawoma a duniya wallahi babu shi babu duk wani abin da kai dai a matsayin ka adam kana takama kana da shi wani ba shi da shi wallahi wata rana sai ka neme shi ka rasa ƙarshe idan ma kana ji kana da shi wata rana sai ka kwanta a cikin kabari kuma Allah madaukakin sarki ya karba abin sai ya ba wani kuma ba dai ƙarshe ba kenan ko zaka je lahira da shi zaka je kabari da shi ne ba zaka je kabari da shi ba ba zaka je kabari da shi ba babban abin da mutum yake zuwa yake zuwa kabari da shi shine imani da ayyukansa na gari eh ba kyan jiki ba ba tarin karatu ba ba dukiya ba ba kaza ba duk wannan wallahi ba zaka je lahira da su ba hatta karatun addinin da kake ta yi ba da shi zaka je lahira ba a'a da aikin da kai da karatun addini shine zai je da kai lahira ba haka bane amma mu buɗe karatu mu karanta haka tabarrukan kawai ba mu aiki da shi ba sai dai zamto hujja akan ba hujja a gare mu saboda ka dan uwa dan uwa mu sani cewa babban abin da Allah madaukakin sarki yafi bukata a wannan duniyar shine duniya da man gidan aiki ce da shan wahala eh ka sha wahala kai aiki ka nemi lahira idan ka je idan ka je lahira kuma sai ka ji dadi dama lahira gidan jin dadi ne ba gidan aiki babu aiki a aljanna eh shi sa ba a sallah aljanna ba azumi ba zakka ba kaza ba komai ba komai duk abin da kaji an ce aka ce ɗan ɗan aljanna za su ta salati wannan suna yin sa ne ba dan ibada ba a'a kamar kawai numfashi ne haka eh kamar numfashi ne bai zan ce kamar kai ne ka ci abinci ka dan miƙe ka dan miƙe kafa kana dan hutawa ina fata an fahimta kaɗan sa karatun alƙulani yana ɗin ɗabi maka cewa haka to haka su ma suke wannan salatin ba wai don ibada ba ne saboda ba ibada a aljanna ibada a duniya ake yin ta an gama idan baka ibada a duniya ba to a lahira babu dama shi sa ku ana cewa mutane za su rinka bukata ko da sakon ɗaya ne a dawo da su duniya su ɗan gyara aiki ko su ibada babu dama saboda ka duk abin da ya kamata ka yi ɗan uwa ka yi shi a cikin duniya a lahira ba a yin aiki Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. malai cewa ƙadi ƙila shi sa wani mawaƙi yake cewa ya mazharar kibari ijaban bi suratihi ya mai bayyana girman kai domin surar jikinsa tana birge shi tana ƙayatar da shi saboda haka yake girman kai unzur khalaka fa innan natna tasribu yace kalli abin da ke fitowa daga jikinka kalli bayan gidanka daga cikin ka fa fito naka ne daga cikin ka fito amma kana tashi sai da ka ji wari da ɗoyi yana tashi kai kanka idan aka ce ka koma da Allah ka ɗan yi minti goma a wajen ka bar shi kuma a yadda ke da Allah za ka koma daga ina ya fito daga jikinka ya fito ya ce laufar karar nasu fi ma fi butunihim da a ce mutane za su yi tunani kaɗai akan abin da ke cikin cikinsu akan abin da ka kunshi a cikin cikinka mastash'aral kibar shubbanun wala shaibun ya ce to da wani a cikin tsofaffi ko samari bai ji wani abu na girman kai ba ka tuna abin da ke cikin cikinka datti ne da ƙazanta shi ne a cikin cikinka kuma da wannan a cikin cikinka zaka zo ka nuna cewa kai wani ne bai kamata ba ya ce halfi ibn adam mithlur ra'asi makrumatan shin a cikin dan adam a jikin dan adam duka akwai abin da yafi girma da matsayi dan adam yafi ji da shi kamar kansa babu kan mutum shine mafi tsada waje a jikinsa anan ido yake anan baki yake anan kunne yake ba haka bane za ga shi sa wai bahaushe ke cewa idan duka ya yawa na ina akan kare na ka akan kare saboda kai shi ne ya kunshi abubuwa da yawa ta yadda idan aka dan lahanta maka nan to an gama da kai ya ce to duk jikin ɗan adam akwai inda ya fi kai martaba ne wa huwa bi hamsin min al'azari maburu ya ce amma duk da girman kai za ka ga akwai ƙazanta guda biyar da aka ajiye a cikin kai e ƙazanta ce tana fita abubuwa ne mara daɗi suke fita daga cikin kan guda biyar ya ce amfon ya siru ga hanci mai ke zubarwa ba jina abin so ce ba abin so wuce wa uzunun rihu ha sahakun ya ce ga kuma kunne shi ma abin da ruwan da yake fita daga cikin kunne shi ma ƙarshinsa ko warinsa ba shi da daɗi idan kunne yana ruwa shi ma abu ne mara daɗi wal ainu marfadatun ga ruwa ko kwantsa da take fitowa daga cikin daga cikin ido shi ma shi ma ba abu ne mai kyau ba wasaghr mal'ubun ga kuma baki shine asaghr anan waje mal'ubun me yake fitowa daga cikin baki yawo yawo yace yabna turabi wa ma'kulu turabi gadan ya kai ɗan ƙasa kuma wadda ƙasa za ta cinye gobe daga mai aka halice mu min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra haka Allah madaukakin sarki ya faɗa shine ce yabna turab ya kai ɗan ƙasa eh daga ƙasa aka halice ka asalin annabi adam alayhi salam menene ƙasa ne shine yabna turab din ya kai ɗan ƙasa kuma ma'akulu turab wanda ƙasa kuma za ta cinye shi gobe gadan idan aka saka aka barin ka kenan aqsir yace ka takaita eh ka janye ka rage fa innaka ma'kulun mashruban kai din da kake ganin ka cinye ka zai a shanye ka waye zai cinye ka waye zai shanye ka tsutsa Allah ya kiyaye sai wanda Allah madaukakin sarki ya ji kansu Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa sai mu dakata anan insha Allah ta'ala sai kuma idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu tashi mazahirul kibar alaman da suke nuna cewa idan mutum ya gana ɗaya daga cikin siffofi to ya san cewa yana ɗaya daga cikin siffofi na girman kai sai ya kokari ya tuba wa Allah madaukakin sarki kuma ya dena su su ne zamu ambata gobe insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya kai mu da lafiya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk